ta'ala qad domin wani qala subhanahu wata'ala ya ce la yamassuhu illa ba wanda yake taba mutahharun.
qur'ani sai tsarkaka wa hadha wa in wannan kana ko adam da yake zancen da ya fi al-sayyid inganci ya al-azim koma ne ga al-muharrim min mala'iku al-kirami ababen kusantawa al-bararati.
ba- masu girma managarta inna wala budda min sai an dai ba yakuna makawa ila haka din zai qari'in.
da su zuwa duk mai karatun qur'ani رزقنا الله تلاوة القرآن Allah ya والعمل به hore mana ya azurta mana tsayawa karatun Qur'ani حتى نكون من da kuma الذين aiki da shi يقولون har mu وحق zamo daga تلاوته.
wanda suke karanta shi hakikanin karanta shi Amin.
amin لكوني يافي أن كنت الحفيظا لقرآن شفيئي يوم هيني لأني يافي أن كنت likauni domin zamowa ta tun ina saurayi na zamo mai haddacewa bi Qur'ani ga Qur'ani شفيئي wanda يوم zai هيني.
ceto gare ni ranar mutuwata يقول الشيخ رضي الله عنه ga shau ah, Rabi'u yana faɗa Allah ya ƙara yarda gare shi أن الله سبحانه domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala يبذل القرآن ya hore min ka haddace وأنا Qur'ani يافئ ina matashi وسبيل.
ai ina yaro na shi a matashi فقد حفظت القرآن fakat da ke ayi qur'ani نعم.
allazi sai shi fauli ga daga inda Allah qur'ani da nake sa ran zai ceto gare ni gobe wajen Allah وأنا سبي na haddace qur'ani ina yaro والقرآن qur'ani shine mai ceto wanda ake karɓar هو cetonsa سيشفع غدا عند الله a للذين qur'ani آمنوا.
zai ceto a gobe alkiyama a wajen Allah ga wanda suka haddace shi وقاموا بوقوف suka tsaya da يوم القيامة.
haƙoƙinsa haƙiƙanin tsayawa وتلوه حق suka تلاوته.
karanta shi haƙiƙanin karantawa كما سيشفع kama kamar yadda كما ya يشفع yake في ceto a cikin غيرهم waninsu ممن قصرت بهم أعمالهم.
daga wanda ayyukansu ta takaita da su لأن الله سبحانه وتعالى domin قد ubangiji subhanahu قال، wata'ala ya "ثم ce أورثنا الكتاب الذين sannan mun اصطفينا gadar من da wanda muka عبادنا.
zaɓa daga bayan mu littafin mu qur'ani ومنهم ظالم لنفسه a cikin su ومنهم akwai مقتصد، wanda suke ومنهم cutar سابق kawunan su بالخيرات akwai wanda suke بإذن الله.
takaitawa ba ba ba su fice wajen banna ba ba su fice ba wajen ayyuka na kirki su yi bannar su yi kirkin su yi bannar su yi kirkin akwai kuma wanda sun tsere a wajen ayyuka na alheri da yardar Allah ذلك هو kai الفضل a gadon wa الكبير.
bawa qur'ani shine babban baiwa جنات عدن يدخلونها يبغون a aljanna فيها من madaukakiya za الساورة.
su ge za su geta ana yi musu ado a ciki daga awarwaraye na zinare da kuma lu'ulu'i والقرآن قد يسر الله يبزو على الأمة Qur'ani Allah ya hore haddace shi ga al'umma.
قال Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce hakika mun hore Qur'ani dan a haddace dan a kiyaye.
ولولا أن الله In ba da سبحانه Ubangiji يسر subhanahu wa ta'ala ya يبزو hore haddace shi ba لما قدر da ba wanda على zai sami رزقه.
ikon haddace shi.
كما وقع في Irin الكتب yadda ya السابقة amku ga littattafan da المنزلة suka gabata wanda aka saukar.
ثم أكرم الله بعض الخواص Sannan من Allah ya هذه girmama wasu الأمة keɓantattu daga wannan al'umma لكونهم يحفظون saboda القرآن من sun haddace صغرهم Qur'ani tun suna yara.
وتربنا عشر سنين Sai ka ga ɗan shekara goma Qur'ana.
hakika ya haddace Qur'ani.
وتربنا bari سبعا sai ka ga ɗan shekara bakwai ma Hafizan.
eh, ya haddace كما ƙur'ani وقع للشيخ irin yadda ya التجاني رضي afuka الله shauci عنه jani Allah ya ƙara da a gare shi وقد حفظ القرآن Habi a hijjatin majidan mujidan ayyad diflin ala dafla wa kada hafizal qur'an shauci jani ya haddace qur'ani سابعا shekara ta bakwai daga haihuwarsa مجيدا a qur'a- a halin kasancewarsa mai girma mujidan mai kyautata qur'anin ko ya haddace shi da tajwidi kai wannan ɗa wannan yaro ya kai matuƙa a yaro Allah da yake ya ɗaukaka ɗafula a ni'ima
وكم أني ختمت كل يوم bi haulillahi min shinin mu'ini wa kam inni hatamtu kull da yawa na da na sauke qur'ani a kullum akwai raneku da yawa da a kullum ma sauke qur'ani nake بحول da الله ikon Allah horewar Allah wanda shi ya halice ni shi ke taimaka min يخبر الشيخ رابع ها هنا آه، أنه شو رابع كثيراً هنا ما بعد ختم الأباري، القرآن أنا- كل يوم a daga a, wato cewa shi so da yawa kasiran ma hatabal qur'ana fil yawmi so da yawa yakan sauke qur'ani a rana الله daya da تعالى gabatar Allah وتسهيله da horewarsa da وتيسيره.
sauƙaƙewarsa نعم wal hatumu والختم kullu كل يوم.
yawmin a ce an sauke qur'ani a kullum روي عن جماعة an من ruwaito السلف shi daga والخلف da yawa daga magabata بل روي wal halafi da نعم، wanda ba suka والخلف.
zo daga baya bar ruwiya bari an ruwaito cewa a cikin magabata akwai wanda yake sauke qur'ani a raka'a daya كما يروى عن سيدنا kamar da عثمان aka بن rawaito daga عفان shugabanmu النورين sayyidina usman النورين zinnuraini الذي يقول فيه wanda سيدنا shugaban masu حسان sani بن misali da ke ثابت faɗa a ciki rahau bi Rahau bi ashimada mahabubi sujudi lahu fa yaqda'u al-layla tasbihan wa qur'ana rahau mutanen nan da suka kashe sayyidina usman sun yi layya ne bi a shimada da wanda yake macuɗanyin baƙin gashi da fare muhammadu sujudi abin sauwar sujada son sujada alamar sujada na gare shi yana yanke daransa da tasbihi da qur'ani a wata ruwaya rahau rahau bi a shimada ma'unwanu sujudi lahu sun yi layya da wanda yake macuɗanyin farin gashi da baƙi wanda da an gan shi an san mai yawan sujjada ne.
قالت امرأته matarsa na'ilatu bintul qurafi sati tace ina dakhalu alayhi yayin da suka gare shi dan su kashe faqad kana yuhi ya za ku kashe shi mutumin da yake raye daransa da raka'a daya da yake hada hada qur'ani a ciki sai ya sauke qur'ani a raka'an nan faqad ruwiya an ruwaito ya cewa sulaima dan itiri anna sulaima bana itirin cewa sulaima dan ituru a tujibi wanda yake daga banu tujibin yana karatun qur'ani yana sauke qur'ani sau uku duk dare ya kasance ƙariyan alƙali ne a ƙasar misra ayyama muawiya ta sanda muawiya yake halifa an ruwaito daga mujahidu cewa yakan sauke ƙur'ani tsakanin magarba da isha an ruwaito daga imami shafi allah ƙara da gare shi cewa yana sauke ƙur'ani duk dare sau ɗaya amma a wata dararen ramadan sauka biyu yake duk dare a wannan ne sa wasu jama'a daga magabata suka ba da dama cewa a iya sauka ƙur'ani a ƙasa da kwana uku وتأولوا a suka yi tawilin faɗin manzala alai salatu wassalam lam yafqa qariyul qur'ani fi aqalli min salati wanda ya sauke qur'ani a ƙasa da kwana uku ba zai iya fahimta ba suka ce wannan magana ce ba ga kowa ba akwai wanda za su sauke ƙasa da kwana uku kuma su fahimta
da khibari na iman la yuqultu wa i ajrahu min faradin wa manni li ihbari na iman lahi dan ba da labari da ni'imar da Allah ya min ne qultu shi yasa nace ma i ajrahu ma i qur'ani yana tare da ni ajrahu Allah ya gudanar da shi min faradin daga baiwarsa da baiwarsa ya ƙulu yana cewa innani ni dan aiki da abin kuntawar faɗin ubangi tabaraka wata ala wa amma bi mata rabbika fadis wa qawlihi da kuma faɗinsa uskuru ni'imati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata da nayi ni'ima da ita gare ku Ƙa'ilun zan ce, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya gudanar da Ƙur'ani a harshe na, don baiwarsa da baiwarsa, ba da wani ƙoƙari nawa ba, da na cancanci haka da wannan aikin.
balle mujarradul manni gara baiwa ne da baiwa ta Allah ya gabata gare mu cewa wanda yake ya san Allah ba ganin kansa ya cancanta ga wani aiki na alheri sai dai yurji'u yana mai da duk wani alheri da ya samu ilallahi zuwa ga Allah cewa Allah ne ya bashi Allah ta'ala ubangi tabaraka wa ta'ala ce ba sabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da kaga kayi kyakkyawa to Allah ne ya baka ba kai kai wa kanka ba idan bawa fa in ra'al abdu in ya zama bawa yana ganin cewa Allah ya hore kyakkyawan aiki a hannunsa Allah ya hore shi kyakkyawan aikin gare shi to ya gode wa Allah bisa wannan ya hangi cewa wannan tsantsan baiwa ce ta Allah subhanahu da ya gare shi ba wai dan iliminsa ba ba wai dan kokarinsa ba Shi Ibrahim Kaulahi yake cewa la tatamid illa ala fadl rabbina lima fi kamin azin fadamtul fanafi'a wala tatamid kakka dogara sai ko ga baiwar Allah domin kai gajiyayye ne in za a kyale ka da kanka ba abin da za ka iya ba za a same ka mai amfanarwa ga kanka ba wannan ne har rasharu mai shari'a ya kwadaitar bisa faɗin la haula wala quwwata illa billah ya nafi ya tabarru'a da mun ta kunshi kubuta daga dabara ko iko wan ruju'a ila Allah ta komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala wal itirafa da kulci da cewa bawa gajiyayye ne daga a ce ya yi wa kansa wani amfani in ba ya gamu da taimakon Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah ya taimaki musulmi bisa su tsaya su bi shi Allah ya taimaka musulmi bisa su bar saba masa dan baiwarsa da faralarsa amin فكيف السكت لي في ذا النعيم فحدث قال ربي للأمين فكيف السكت لي في ذا النعيم ina cikin wannan ni'imar to ya za a ce in rufe bakina ai ni'imar nan da Allah ya yi min sai na faɗa dan ubangiji ya faɗa wa manzon Allah amintacce sallallahu alaihi wasallam cewa wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis shehu muhammad rabi yana faɗa a nan ai ba daidai bane gare ni in shiru daga ambaton wannan ni'imomin allati an'amallahu alayya biha wanda Allah ya min ni'ima da ita da anna Allah domin wani subhanahu wata'ala ya umarci manzansa Mustafa a masoyinsa abin zaɓi sallallahu alaihi wasallama ya zantar da mutane da irin ni'imomin da Allah ya masa ai su kala inda Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis ni'imomin da Allah ya ma to ka ringa faɗa wa amarna bil iktida'i bi ya umarce mu mu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda Allah yake cewa kana lakum fi rasulillahi hakika kuna da koyi kyakkyawa ga cikin manzo sallallahu alaihi wasallam ga dukkan wanda yake ya imani da Allah ya imani da ranar lahira wanda yake sa ran gamuwa da Allah yake sa ran zuwan ranar lahira ko wanda yake jin tsoron Allah yake jin tsoron zuwan ranar lahira wanda yake tuna Allah ambato mai yawa فإذا صار واجبا علينا أن نذكر نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها علينا إذا يزمو دولة أكم متساعة ما أنبتش نيمو من الله وأن الله ينيما دا إتقريمو وقال تعالى وبنجي يتي التي أنعمت عليكم واتو أن نيسا فلزا فإذا tunda yake haka dai fa'izan tunda yake haka lamarin haka yake sara wajiban alaina an naskura ni amallahi subhanahu ya zamo mu ambaci nemomin Allah wanda ya nima da ita gare mu wajibi ne akan mu Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku tuna ni'ima ta da ne ni'ima da ita gare ku. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku tuna ni'imomin Allah. Wannan ne sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne shugaban ɗan Adam ba na Adam alfahari ba. Ya faɗa kuma biya diliwa ulhamdi tutar rabo na hannuna wala fara ban faɗa dan alfahari ba. Cikakku daga al'umma sun koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama.
Ma'allafin Shehu Abdulwahab.
Shehu Abdulwahab Sharani, Allah ya kare da gare shi yayi littafi mai girma da daifal minan wal ahlak fi wujubi ta bismi ni'amillahi alal idlaqi alal idlaqi. Tausasan baye-baye da ɗabi'u a cikin bayanin cewa wajibi ne ɗan adam ya faɗi irin ni'imomin da Allah ya yi masa. Ya ambaci ni'imomi masu yawa da Allah ya masa ni'ima da ita. Shehinsa Jalaluddin da Suyuɗi ya riga shi ya yi littafinsa a tahadus bin ni'ima. A timma alaina ni a maka, Allah muna roƙonka ka cika duk ni'imomin da kai mana, ka sanya mu masu godiya gare ka bisa ni'imomin amin. Wai juri nurƙahu rabbi bilisuni, da zikirin harfi laisan nurƙu minni, وليل الفر يعزوه إلهي ولكن في الحقيقة ليس مني ويجري نطقه ربي وبنجي أنا gudanar da faɗar ƙur'anin a harshe na da ambatan harafinsa ba ni ne nake da ikon furicin ba Allah ne yake bani ikon furicin amma kuma ubangiji sai ya dangana faɗar gare ni don baiwarsa sai dai a hakika ba ni ba ne akan ce a zaya a zubi ma'ana nasaba ya danganta Shehu Rabiu yana faɗa Allah ƙara dagare shi, wani suwana wata ala shi ne gudanar da furici da ƙur'ani a harshensa.
kama annahu huwa al-khaliq kamar yadda ubangiji shine mahalicci ga baki ɗan ayyukan bawa qala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ce Allah ne ya halicce ku da duk abin da kuke ma amma azalika amma tare da haka yana dangana wannan aikin ilayya zuwa gare ni dan baiwa ta su subhanahu wa ta'ala alal arifu billahi bin arabi masanin Allah shi da ibn arabi hatimi yake faɗa radiyallahu anhu إذا كانت أعمالي إلى هالجيت أزاه وإني مزي بها حينما أجزاه إذا ne zama ayyuka na na Allah ne gashi kuma za a yi min sakayya kyakkyawa a kai sanda za a yi min sakayya to wannan wata ai karshen baiwa kenan karshen baiwa kenan har zuwa karshen abin da ya faɗa Allah ya ƙara yarda gare shi haza ka ji wannan al'arifu billahi la a masa- yara masanin wa la yashku bi Allah nafsihi amma baya ya'lamu ganin a'malu baya salihati.
tabbatarwa kansa aiki daga ayyuka na gari لأنها في domin الحقيقة من الله haƙiƙa ta سبحانه Allah ce.
وتعالى تفضل بها Allah ya masa baiwa da ita ya bayyana ta a hannunsa وإلا in ba don haka ba فبأي قدرة da wanda iko ne shi bawa yake samun damar ya aikata aikin bi وبأي حول da wata dabara ce yake nisantar saban Allah وهو في الحقيقة alhali shi bawa a haƙiƙa ba shi da iko ba shi da dabara لكن الله sai dai Allah shi ne mai gamdakatar ga wanda ya nufa daga bayi قال في Ya- جوهر a, sai sai dai Ibrahim Laƙani ya faɗa a jawharatu tauhid وخالق لعبده وما عمل muwaffiqun liman arada an yasis wa munjizun liman arada wa'adahu wa khazilun liman arada bu'udahu ba halikun ubangiji mahalicci ne ga bawansa mahalicci ne ga abin da bawan ma ke aikatawa وفق لمن أراد Allah mai gamdakatar ne ga wanda yake nufin ya sadu da shi ومعجز لمن wa munjizu mai gaggauta wa'adahu alkawarinsa ne ga wanda ya nufa wa hazilu mai tabarwa ne kuma liman arada bu'udahu ga wanda ya nufi nisansa Allah subhanahu muna roƙon ubangiji tabaraka wata'ala ya mana gama da kadar zuwa abin da zai zama sababin gyaruwar kawunan dan baiwarsa dan karancinsa wa inni mus- min nutqi rabbi ta'ala Allahu zul fadlil mubin wa inni mazharu ni mabayyana ce min nutqi rabbi daga fadin Allah Qur'anin nan magana ce ta Allah in bawa ya faɗa kamar magana Allah ce take bayyana a bakin bawa Allah ya ɗauka kamar abincin baiwa mabayyaniya Shehu Rabiu yana cewa Ubangiji Subhanahu wata'ala ya bayyana farci da Qur'ani wanda maganarsa ce a hakika bisa bisa harshe na. A har- bisa harshe na. Qur'ani zance ne na Allah. Ubangiji Subhanahu wata'ala ya ce idan wani a cikin kafirai ya nemi ka tserar da shi to ka tserar da shi ka bashi dama sai ya ji zancen Allah. In ya ji zancen Allah kuma ka raka shi har inda zai amince.
ayyu sharafin lil abdi kakkauni kai bawa yana da wata ɗaukaka kamar ɗaukakar zamowarsa mabayyanar zancen Allah a ce kai ɗin nan a gare ka Allah yake bayyana zancensa ko daga gare ka Allah yake bayyana zancensa arifuna billahi haqiqatan masana Allah na haƙiƙa hina yaqra'una lokacin da suke karatun Qur'ani sai su zamo kamar suna jin sa ne daga Allah subhanahu wata'ala ولذلك wannan ne yake sa zukatansu take kaiwa matuƙar tsoron Allah قال الشيخ أحمد التجاني رضي Shehu الله Tijjani عنه radiyallahu anhu yake faɗa كما في جواهر المعاني kamar yadda zo a cikin jawabin ma'ani abinda إن ma'anarsa القرآن shi ƙur'ani ya fi kowace ibada karanta ƙur'ani ta fi kowace ibada إذا صار من iza الآن sadara idan iza fa sadara karanta min ƙur'ani ya al-arif.
zo daga wanda yake masani لأنه قد gadin kashe fallahu bi harbil haqa'i domin kogunan haƙiƙa sun bayyana gare shi fa huwa ayil arifu shi wanda yake masani abadan yasbahu fi lujajiha yana ninkaya a cikin igiyar ruwarta koyaushe ومن كان بهذه الصفة wanda yake a wannan sifar كان القرآن في حقه afrala sai qur'ani ya zamo ya fi a haƙƙinsa وكذلك من كان في المرتبة التي تلي هذه hakanan wanda yake a matsayin da ke bin wannan وهو من عرف ma'aniyar qur'ani zahira shi da wanda yake ya san ma'anonin qur'ani a fili فارق سمعه inda tilawatihi ya tsaye da jinsa yayin da yake karanta qur'ani inda tilawatihi ka annahu yasma'uhu min Allah ya zama kamar sauraro yake Allah ne yake karantawa Allah ne yake bayyana shi gare shi yake karanta gare shi نعم ma'awafa'ihi bil uhudi Ma'awafa'ihi tare da bil cewa yana uhudi.
cika duk alkawarin da ke tsakaninsa da Allah وهو في- yana tsayawa nan ga iyakokin Allah والمرتبة الثالثة martaba ta uku ومن لم يعرف معاني القرآن shine wanda bai san ma'anonin Qur'anin ba ولكنه يلقى سمعه yulki sam'ahu sai dai yana ba da cikakken jin sa yayin karatun Qur'ani وهو لايق بالسابقين bisabiqaini zai risku da wanda aka fara faɗa وإن كان دونها dunahuma bi kasirin ko da yake tsakanin su fa da tazara da tazara amma shi ma dai inda suka je din zai iya zuwa yuridu lahu bi hayran خيرا وإني bi haza da'iman ahsantu zanni yuridu lahu bi hayran Allah yana nufin alheri gare ni wa inni haqiqa ni أحسنت ahsantu ظني zanni na kyautata zato na bi haza da wannan da'iman koyaushe يقول الشيخ Shehu Rabi'u yana الله faɗa سبحانه Ubangiji subhanahu وتعالى wata'ala خير بي yana nufin alheri gare ni ولذلك جعلني usinu zani wannan ne yasa ya sanya ni na kyauta zato da shi qad jaa fil ya zo a hadisi kadodi biyu ma min al khairi shay ba wani alheri da yake sama da su usnu zanni billahi a tsaya a kyautata husnul zato zanni da bi Allah a ibadillahi.
tsaya a kyautata zato da bayin Allah wa khaslatani laysa a tadodi min biyu ash-sharri ba shay'un.
abin da ya fi su a a ɓanna su'u zanni a muna billahi zato da Allah wa su'u a zanni bi muna ibadillahi.
zato da bayan Allah wal wajibu ala kulli mu'min abin da yake wajibi a kan Amma duka wanda suna yake zanna mumini wajen ya kyauta rabbi.
zatansa da ubangiji wala yaqna min kada rahmatihi ce zai fidda rai daga samun rahamar Allah qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce faman yaqna min rahmati rabbih illa ad-dallin.
rawa ke fidda rai daga rahamar Allah in ba batattu ba wa qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya Ya ce ibadiyar lazina ce ne asrafu ya ala ku bayina anfusihim, wanda la suke taqnatu min waka banna ga rahmatillahi.
kawunansu kakku ce za ku fidda rai daga rahamar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya wa yaqulu Allah subhanahu Wani wa subhanahu ta'ala wata'ala yana fi cewa hadisi a hadisi kursi ana inda zanna abdi bi ina nan inda bawa na yake zato na wa man zanna bi rabbi sharra wanda ya zaci mu- ya zato mummuna da Allah ya sharra shine zai gamu da abin da yake mummuna ya qila lahu za a ce da shi wa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbatu min alhasil wannan shine abin da kuka zata da ubangiji ya jawo muku kun halaka kun zamo cikin tababbu wa ma aldafa ma qala ba adu min a babi kai sunni abin da sashen masana Allah ya faɗa a babin kyauta zato da Allah abin ya kai inda ya kai wajen taushi a ma'ana.
za a musafira shi min turabin wa sirtu muhawira Muja- Mujawirar rabin karimi.
karimi
Mm. Ina to, mujawirar rabin rahimi ne wannan na farkon rahimi ne. Wasirtu mujawirar rabin rahimi fahannuni fahannuni usaihabi usaihabi wa qulu lakal bushra qadimta ala karimi idza amsafi rashi bin turabi wakacin da shimfiɗa ta ta zamo ta turbaya ce wasu mujawirar rabbin rahimi na zamo ina makotaka da ubangiji wanda yake mai jin kai fahannuni usaihabi sahabi kai jama'a ta ku yi mun munna wa qulu qulu ku ce lakal bushra kai munna kadimta ala ka je wajen karimi.
ubangiji mai karamci razaqana Allahu Allah ya azurta mana kyakkyawan zato da shi da kyakkyawan zato da bayansa.
Wajen alal aƙi wa Allah ya khaira.
sanya ƙarshen mu ta zama kyakkyawa Amin.
da rayuwarsa da Amin.
karancinsa amin.
liwaqtin lahi fi Fi sadri.
sadri qur'ana Waya Waya fazu ma'i fazuhu ma ma'i ma fata fata min min anni.
anni.
Liwar illahi dan Ubangiji ya sanya Qur'ani a zuciyata ya sa na haddace waya Qur'ani fazuhu ma'i ma yana fata kiyaye minni.
Qur'anin tare da ni. Qur'anin nan bai taba tsere min ba ban taba manta shi ba.
yaqulu shaykhu Shehu yana cewa ya usnu zanni Shorabi zanni yana rabbi cewa, Ni ina kyautata zato da Ubangiji na, da annahu qad wada al-qur'ana fi sadri domin ya sanya ƙur'ani a ƙu- a zuciyata, wa yassara li hifzahu ya hore min haddace ƙur'ani.
wa mun zafistuhu Tun da na haddace ƙur'ani, innahu lam lam ya yafut fita ni minni.
bai taɓa tsere min ba.
wal qur'anu shay'un Ƙur'ani sharifun abu ne azim.
maɗaukaki mai girma. La yusaharu La hifzu yusakharu ba a hifzuhu.
hore haddace ƙur'ani, illa liman sai ga kana wanda yake sharifan maɗaukaki azima.
mai girma.
Qala al-mahdi masanin fi Allah jazari.
muhakkik Ibn al-Jazari ya faɗa Fi ɗaibatin a nashari.
cikin littafinsa ɗayyibatun nashari wa ba'du Wa ba'du fal fal insanu laysa insani yashrufu yashrufu illa bima yahfazuhu wa ya'rifu إذا kana hamilul qur'ani ashrafal ummati ulil isani wa innahum fil nasi ahlul lahi wa inna rabbana bihim yubahi فقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الهرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع فيه وقوله عليه يسمع القرآن
وبعد bayan wannan فالإنسان ليس يشرب mutum baya ɗaukaka إلا بما يحفظه sai ko da ويقرأه.
abin da ya haddace da abin da ka haddace to matsayinka kenan in ka haddace ayoyin qur'ani shikenan matsayinka kenan in ka haddace ba- ma- hadisan manzo Allah matsayinka kenan in ka haddace banyan kulab kulab na ball to matsayinka kenan ko sunayen masu wasannin ko wa- sunayen yan wasan kwaikwayo to duk kowanne matsayinsa da yake haddacewa Ehen, sai mutum ya san ina ne matsayinsa ko ya nemi ina ne matsayinsa
لذاك كان حامل القرآن wannan ne yasa maɗaukaka ƙur'ani suka أشراف zama الأمة su ne maɗaukakan al'umma على su ne الإنسان ma'abuta kyautatawa وإنهم في الناس su mahaddata عمل الله.
ƙur'ani su ne iyalin Allah a cikin mutane فإن ربنا ubangiji بهم yana رحيم.
alfahari da su وقال في القرآن ya faɗa a cikin عنهم.
ƙur'ani game da su wanda wannan kaɗai ya wadatar cewa ubangiji aurasahu ya gadar da ƙur'ani manistafa ga wanda ya zaɓa Mhm. وهو في الأخرى shi شاهد ƙur'ani a ranar وشفاء.
lahira mai ceto ne abin Eh.
karɓar cetonsa وقوله عليه يسمع za a ji maganar ƙur'ani a game da duk mai karanta shi إلى آخر ما har قال zuwa ƙarshen abin da Wannan shi ibnul jazari ya faɗa Mhm. انظر ما قال ka والإمام duba abin da علي shugaba كرم الله ali sai na وجهه.
ali allah ya girma maganarsa ya faɗa قدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء wa ƙaruru kullum ne matsayin kowane mutum abin da ya had- ya ki- ya iya duk abin da ka kyautata ka iya kyautata shi to shine matsayinka والجاهلون لأهل jahilai العلم makiya ne أعداء.
gaba suke da ma'abuta ilimi ومن كان يحسن القرآن wanda ya tsaya ya kyautata qur'ani faqad ruhul qur'an to matsayinsa qur'ani وكفاه wannan ko ya isa masa faharan alfahari wa sharafan da daukaka ومن آتاه الله القرآن wanda Allah ya hore wa qur'ani to فقد Allah ya آتاه bashi الأولين ilimin na والآخرين.
farko da na ƙarshe ولذلك قال رسول wannan ne الله yasa صلى manzo الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam yace لا حسد إلا بسنة Dan ka ga wani yana da wani matsayi ba dace kai burin ina ma kai ne da wannan ba sai abu biyu kawai.
رجل آتاه Na الله farko mutumin da القرآن Allah ya bashi Qur'ani وهو يقوم به ya zama yana آناء tsayawa da الليل Qur'anin وآناء tsawon النهار.
dare da sa'o'in rana.
ورجل Sai آتاه kuma الله mutumin da Allah ya مالا bashi فسلكه dukiya, على هل Allah تسلك ya بالحج.
ɗora shi akan ya ci da dukiyar akan abin da yake daidai.
أو كما قال Ko kamar yadda manzo Allah صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya "مما faɗa هزم daga هداه".
wannan ne abin da wannan ne ma'anarsa.
رزقنا الله يبدأ Allah ya القرآن hore ويبدأ mana haddace به Qur'ani da ليلا tsayawa da Qur'anin.
نهارا. آمين.
dare da rana, laila nahara, dare da rana, amin. Matafi ƙarihi umtu analu, la'ali sirri ma'azaidil yaƙini. Matafi ƙarihi umtu, kusa da ne ninƙaya a cikin kogin zurfin ƙur'ani, zurfin kogin ƙur'ani, أنال لآل سري sai in samu lu'alu'an ما asiri زيد اليقين tare da ƙaruwar sakankancewa.
الجار والمجرور في Jari da قوله majalolin na da كقوله ya ce fi ƙarihi مقدم abin gabatarwa ne yuridu yana nufin mata'un fi ka'arihi duk sanda ne ninkaya a zarfin koginsa أنال analu zan samu نعم.
to maha wato Sharaɗin.
umtu wa umtu umtu din فعل الشرط umtu ba nuni bane mimi ne umtu din shine fi'ilin sharadin wa analu analu din ko jawabu Jawabu.
jawabinsa وقد رفعه amma rabiu shi ba rabiu yayi masa rafa عنده جائز في النار domin a nahawu haka din daidai ne Kasra ce.
yana yawan zuwa ma إذا كان فعل الشرط idan fi'ilin sharaɗin ya zama mari ne a, ya ya yi labarin wato ya zamo wato an ya kuna ba habaru za a ce ba an ya kuna jaza'u ko jawabu an ya kuna jawabu marfu'an jawabin ya zama marfu'i qala ibn malik ibn malik ya faɗa a alfiya وبعد ماض رفعك الجزاء حسن wa raquhu ba'da murari'in wa han wa ba'da mari bayan mari idan sharadi ya zama mari ne ka anci sakamakon daidai ne yayi kyau رفعه ai masa rafa ko ba murari yana da rauni ومثاله قول زهير misalin wannan inda aka yi rafa'a ga jawabin sharaɗi فإن a- أتاه- a- saboda sharaɗin ya zo mari faɗin zuhairu وإن أتاه خليل yawma masgabatin يقول qulu la da'ibun mali wa la harimu wa in atahu halilu idan mabukaci ya zo masa yawma masgabatin ranar yunwa ranar da ake rashi ya يقول qulu sai ya "يا ce غائب مالي dukiyata ولا tana nan غانم".
abinda ka zo nema zan baka ba kuma zan hana ka ba Nahum, ba irin yadda ake ba ko ai babu nima ba- ba- ko babu ai ana fama da babu alhali shi mai faɗan babu din ba a babin yake ba to ولا آلي la'ali مفعول maf'ulin na analu wa haƙuhu an yakuna haƙƙinsa ya mansuban bi zama abin ma fatatin nasaba zahiratin da alal fata ya'i.
zahira bisa ya a ce la'aliya وإنما نسبه هنا amma masa nasaba a nan Fatatin da fata muqaddaratin muƙaddara alal ya'i.
alal ya'i bisa ya على لغة من ينسب المنقوص bisa luka wanda yake wa manqusi nasaba kazalika da fata muqaddara وإنما نسبه بالفتح tagadirin ya masa nasaba ne da fata muqaddara وعليه harrajal ulama Harrajal akan wannan ne ulama wa malamai ibn suka Malik.
fidda fadin ibnu malik kalam yakun illa mru'un illa ali zai ce illa aliyan ne
ومعنى ma'anar البيت baiti a ma'anar baitin na'am inni haƙiƙa ne mahama umtu fi ƙari baharul qur'ani duk sanda ne ninkaya a zurfin kogin qur'ani al'azimi mai girma bidu ami tilawa ta tsorar da karanta shi da lura a cikinsa da alilal sirri zan samu lu'alu'an asiri ma ziyadatul yaqin tare da ƙarin sakankancewa qala al-akhdari adari ya ce Allah ya ƙara yadda gare shi ma akafa al-qalbu ala al-qur'ani murtaqiyan liharatil irfani ma a kafar matuƙar zuciya ta lazimta alal ƙur'ani bisa ƙur'ani Murtaƙiya.
tana mai hawa lihar ratil irfani ga halarar sanin Allah lihar ratil
wa shahidu hadha shahidu ma wannan qala abinda rabbu ubangiji ya subhanahu subhanahu wa ta'ala.
wata'ala ya faɗa wa idza tuliyat wai za ta lil alaihi ayatu wa zadatum karanta musu ayoyin imana.
ƙur'ani sai ta ƙara musu imani wa zaka sirru mafhumun walakin bi ainil qalbi la min haqqi aini wa za ta sirru wannan asirin na ƙur'ani abin fahimta ne walakin bi ainil sai qalbi dai ana ganin sa ne da idanun zuciya la min haqqi ba daga kwarin ya idanu ba.
qul shaykh radiyallahu anhu Shehu Rabi'u yana faɗa Allah ya ƙara yadda gare shi, inna zalika sirran haƙiƙa wannan sirrin da nake samun la'a- lu'u- lu'alu'ansa mata'un tufi ƙa'ari fahimin Ƙur'ani, duk sanda na yi ninkaya a ko- a zarfin fahimtar Ƙur'ani, shay'un la yadruku La yadraku bil hadaqati zahira.
la yadraku bil hadaqati zahirati a lam- lamari ne, abu ne wanda ba a riskarsa da ƙwarin ya idanu da take a fili, wala bil ainil ko da basirati.
idanun nan da take kallo.
walakin da wuyi duraku wai sai dai shi ana riskarsa ne ana fahimta da idanun zuci ala tara ila ma qala yanzu ba ka duban abin da masanin Allah shi ne shi Ibrahim da suki Allah ya ƙara da gare shi yake faɗa adinillahu ta'ala Ah.
ma fil ma fil ula la ubangiji ya nuna min abin da yake cikin sama wa maɗaukaka ana bin ina ɗan shekara shida wanda zartu fil lawil ma an hore min na dubi lawul mafus ina ɗan shekara takwas afakaktul ɗan sama na kwance duk wani rufe wa ana tis'asin in sinina ina ɗan shekara tara wa ra'aytu wa anabnu tis'i sinina ina ɗan shekara tara wa ra'aytu fi wa sam'i ra'aytu fil masani sab'il masani harfan mujamal mujammal na ga wani harafi mai ɗigo a fatiha harfi lijinn wal ins da aljanu da mutane suka imota a wajen fahimtarsa fa fahimtu amma ni ina kallo sai Allah ya azurta min fahimta wa amatullah ta'ala na hamitullah ta'ala ne ba Allah tabaraka wa ta'ala wa hamitullah ta'ala ala ma'rifati bisa sanin da ya bani ila akhir ma qala radiyallahu haɗi anhu zuwa ƙarshen abin da ya faɗa
kaman an karar ruwaita bil basirati bil basiriyati Na bil wanda ya basiriyati.
musun gani da idanun zuci kadhalika likawni a amaha ai abin da ya sa saboda shi makahon zucin ne Ai, amma wanda yake basirati.
makahon zuci dan manna an ce masa ana gani da zuci ba cewa zai a'a ba ai mai makanta zuciya qala ta'ala Ubangiji ta'ala ya ce, amal absaru na lamarin da sha'anin ya ya su idanu ba su ne makantar su yake makanta ba makantan idanun da ke zukata wannan shine makanta qala al-arif billahi al-akhdari Ah, masanin Allah shehu ahrari ya ce إذ idza تهجب المرآة بالصفاء عن انطباع صور الأشياء حتى إذا سهت سماء القدس بدرج مركوب سحاب الحس حينئذ تبدو شموس الغيب مشرقة بأرصات القلب وانطبعت في وسط المرآة صور الأمور الملكوتيات إذ تهجب المرآة domin a akan tsare matsokaci madubi sai ya zama in an duba ba a gani bisa da'i saboda tsatsa anin da ba iswarin a shaya daga ce abinda ta kalla ba za a gan shi a cikinta ba hatta idza sahat sahat sababul kursi har yayin da saman tsarkaka na bawa ya zamo ta yi gare gare duk abin da yake ba daidai ba ya kore shi daga wannan matsayin na'am bidar da markubi sahabi sahabi ta far kore a gizagizai na gani na abin da yake a fili ya ya kore su daga gare shi ina izin tabudu a yayin nan ne rane ko na gaibi za su bayyana tana mai haskaka a farfajiyar zuciya wanda ba atfi wa sadil mara mir'ati sai suwarul umuril malakutiyati malakutiyati.
suran lamurra wanda suke na sama su bayyana a cikin tsakiyar wannan matsokacin sai mutum ya zamo ya koma kamar mala'ika abinda yake sama ma yana iya hangensa tsari baya iya tsare shi daga a ce ya gani Eh, saboda ya tsarkake zuciyar tasa rashin tsarkake zuciya shi yake hana a samu ganin to alhamdulillah ku kwana anan wajattul kulla min fairati shayhin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي